من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايغك يا مسلمي يوم gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa da gojensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na lahadi mai tarin albarka wanda ya zo daidai da uku ga watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa a kowane yammaci na ramadan don tunatar da kanunmu matsala daga cikin matsaloli na addininmu na musulunci wato shi ne karatun littafin tafsiri wanda malamin sunna a wannan ƙasa a wannan ƙarni almarhum sheik abubakar mahmud ya rubuta ya ambace shi da suna raddul azhani ila ma'anil qur'an shine asalin tafsiri kana da ta'aliki har ba wani gun da takriji da wani ɗaya daga cikin ɗaliban malam wanda Allah madaukaki ya albarkace shi da sanin alkur'ani shine malam aliyu albami ya yi ƙari a wannan littafi ya ambace shi da suna ibabul ma'an ala raddil azhan ila ma'anil qur'an shi ma Allah madaukaki ya saka masa da alkhairi to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ankabut a darasin mu na baya jiya mun aje karatu daidai kan ayata 45 don haka yau matashiyar mu ita ce ayata 46 a cikin wannan sura mai albarka wato suratul ankabut wanda mun ji ma'anar al'ankabut a jiya da ka yanzu za mu dora a daidai wani ruhu wanda kuma izu ne inda Allah maɗaukaki ya ce mai arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي الذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم haka yake وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب
Mhm.
والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به Mhm.
ومن هؤلاء من يؤمن به Mhm.
وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك يا يا إذا لارتاب المبطلون Mhm.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم Mhm.
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون na'am ahsantu to yan uwa masu sauraron alkur'ani kamar yadda muka ambata wannan wata gaba ce a cikin alkur'ani mai tsarki wala tujadilu duk makaranta alkur'ani daga ka ce wala tujadilu sun san ina ne to anan Allah madaukaki yana koyarwa ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin jidali da jayayya da kafa hujja da zai yi ga waɗanda suke mazowa littafi su ne ahalul kitab idan an ce ahalul kitab ma'ana ana nufin yahudawa da nasarawa shi ne Allah madaukaki ya ce wala tujadilu ayyuhal mu'minun ya ku mu'mine kada ku yi jidali ma'ana musu ko jayayya ina ma'anan jidali da Allah madaukaki ya hali mu'mine yinsa wala sai ce qala imamu malikun rahimahullahu fi muwadda'ihi imamu malik imamu darul hijra ya faɗa cikin littafinsa mai suna muwadda imamu malik a mujalladi na ɗaya shafi 254 ya ce aljidalu fi dini yun shigul mira'a jayayya cikin addini yana aifar da kakatu shine mira'a wa yadhhabu wa yadhhabu bi nuril ilmi min alqalbi wa yakfi musun addini yana tafiyar da hasken ilimi daga zuciya ya kuma sa zuciyar ta kaikashe ta bushe wa yurithu dagna musu cikin addini yana gadar da mutane masu yinsa kwafe mana wani ya kullaci wani a zuciya yana jin haushinsa wannan malam imamu malik yana ware mana ma'anar aljidari wa ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce likulli ummatin ja'alla man saka hum nasiku kowace al'umma Allah ce mun sanya musu tsarin shari'a wadda suke binsa suna aiki da shi sai ce fala yunazi'unnaka fil amr kada su yi jayayya da kai cikin lamarin addini wadau ila rabbik kai dai ita kira zuwa ga ubangijinka mana kai kira a bautata wa Allah innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana kan shari'a wacce take miƙaƙiya dodar wa in jadaluka fa qulillahu alau bima ta'malun in sun yi jidali da kai sun nemi musu da jayayya da kai to kace da su Allahu alau bima ta'malun Allah shine mafi sani dangane da irin abin da kuke aikatawa wafin hadisin lazi a sanadahul bukari fi sahihi ya zo cikin hadisi wanda imamul bukari ya fi da hadisin cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 2457 wa muslim fi sahihi shi ma imamu muslim ya fi da wannan hadisi cikin jami'u sahihi nasa hadisi na 2668 kauluhu sallallahu alaihi wasallama abinda ke cikin hadisin ko saƙon da hadisin ke ɗauke da shi shine inna abu gabar rijali ilallahi al'addul khasar cikin mutane wadda Allah ya fi shi da su shine wadda idan ana husuma da shi yake ainihin wato ƙin sauka aladul khasar mana mai tsananin ainihin gaba ba shi da yafiya Allah ka shirye da mu to sai Allah madaukaki ya kira muminai da sifarsu ta imani yace wala tujadilu ahlal kitab ya ku masu imani kada ku yi jayayya da mazowa littafi suwaye mazowa littafi mala yace al-yahudu wan nasara su ne yahudu da nasara illa billati hiya ahsan sai musu wanda yake mafi kyau aidil almujadalatu lati hiya ahsan ka du'a ila Allah bi ayati kaman ka kira ba yahude ko ba nasare ya rungumi addinin Allah kamar wa'azi da ayoyin Allah wa tanbihi ala hujajihi ko ka ainihin fadakar da ba yahude ko ɗan kirista a kan hujjoji na ubangiji raja'a ijabatin ilal iman don ƙaunar ko za su amsa kira na imani kama ƙala ta'ala li kalimihi wa akhihi harun kamar yadda Allah madaukaki yace ga ainihin annabinsa da ya magana da shi annabi Musa yayin da ya gaya wa kuma ɗan uwan annabi Musa harun kenan alaihi wassalam fakula lahu kaulan layyina yayin da Allah ya aiki annabi Musa da dan uwansa Harun zuwa ga takadarin kafiri Fir'aunu duk da kafircinsa ba ce ka je kawai in kaga arne karka ce arnan banza kaga ka kore shi a ka kira shi ta hanyar ilimi da hujjoji shine anan Allah ya ce fakula lahu kaulan layyina ku ga Fir'aunu magana wacce take mai taushi la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ta yiwu in yaji magana mai laushi ya wa'astu ko ya ji tsoron ubangiji ta hanyar haka ake kiran magawa littafi ala dariqil la ala dariqil iglad wal mukhashara karka ainihin kaurara musu wa'azi ka kafirta su ba da hujja ba ka kausasa musu illa alladhina zalamu minhum wadda za a kaurara musu wa'azi su ne wadda suka yi zalunci daga cikinsu da an harabu wa'abu an yi ƙiru bil jizya wayanda suke yaƙan musulmai suka ƙima ba da jizya fajadil bis saifi wannan sai ka yaƙe su da takwar ai ƙatiluhu ku yaƙe su hatta yuslimu ba kwa barin yaƙar su sai sun musulunta au yi jizya ko su ba da jizya wa kulu liman qabila al-ikrara bil jizya daga cikin su wanda ya karbi cewa zai biya jizya shi ba zai musulunta ba to ga abin da za ku ga ba idza akhbarukum bi shay'in mimma fi kutubihi in sun zo sun ba ku labarin wani abu dake cikin littattafan su mimma yuwafiqu al-haqqa abinda suka faɗa kuma yayi daidai da gaskiya ta Qur'ani sai ku ce da su amanna billazi munzila ilaina mun gaskata abin da aka saukar gare mu wa unzila ilaikum da abin da aka saukar gare ku wa saddaquhum wa la tukadhibuhum fi zalika ku gaskata su kar ku karyata su a wannan wa ilahuna wa ilahukum wahidun abun bautan mu da abun bautar ku duk abun bauta ne guda daya na da wuri kenan amma wanda yace Isa abun bauta ne ya kaga ba bautar Annabi Isa ko masu trinity kenan wa nahnu lahu muslimun mu masu mika wuya ne gare shi ai mudiuna wannan shine hanyar da za a isar da sako zuwa ga yahudu ko nasara wa kadhalika anzalna ilayka alkitaba Allah ya ce wa annabi haka nan muka saukar maka wannan littafi na alqur'ani kama anzalna ilaihimut tawrat tamfar yadda muka saukar musu da at-taura wa ghairiha da waninta fallazina atainahumul kitaba kaga wa'anda muka zakke musu da littafin at-taura ka abdullahi ibn salam wa ghairihi kama abdullahi ibn salam da waninsa yu'minuna bihi suna gaskata alqur'ani wa min ha'ula'i daga cikin mutanen ka ya muhammad ai qaumaka man yu'minu bihi akwai wanda ke gaskata shi wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda zai yi jayayya da ayoyinmu in ji Allah ba da zuhuriha bayan ayoyin sun bayyana illal kafirun sai kafirai ayin min ƙaunika daga mutanenka wa min al-yahudi da ma yahudawa wa zahara lahum anna al-qur'ana haqqun abinda ya bayyana musu qur'ani dai gaskiya ne wal ja'i bihi muhiqqun wanda yazo da al-qur'ani shi ma abun gaskatawa ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahadu zalika sai suka jayiya da wannan thumma sharata ala fi bayani nasbid dalil a ayat da zamu fassara yanzu Allah ya ci gaba wajen kafa dalili ala kaunil qur'ani mu'jiza shi alqur'ani nan mu'jiza ce wato gagaraba dauni fa qala sai ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudduhu bi yaminika Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama gabanin a saukar maka da wannan alkur'ani baka kasance kana karanta wani littafi kuma baka rubuta baka rubutu da hannunka dalla hadha ala anna al-khata yuzawalu bil yamin wala ce wannan ya nuna mana rubutu ana yin sa ne da hannun dama inda a ce annabi kafin a saukar madda alkur'ani ya iya rubutu ya iya karatu sai lalace idan ai laukunta qari'an katiba da ka kasance makaranci marubuci lartabal mubdiluna mabarnata da sun yi shakkan qur'ani da sun yi kokonto sune yahudu fika wa qalu allazi fi tawrati annahu ummi sifar annabi da take cikin at-taura shi ummi ne ma'ana baya rubutu da karatu la ya qara'u wa la yaktub baya karatu baya rubutu kama qala Allah ta'ala tamfare da Allah madaukake yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya wa'anda ke biyayya ga manzo kuma annabi wanda yake al-ummi ma'ana wanda bai rubutu da karatu alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil haka sifar annabi take cikin at-taura da kuma cikin gospel baya rubutu baya karatu in ka samu ingantacciyar at-taura haka zaka ga sifar annabi in ka samu ingantacciyar injila haka sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi ku ba da gaskiya da Allah ku ba da gaskiya ga manzon Allah annabiyil ummi annabi wanda bai rubutu da karatu allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wanda yake ba da gaskiya da Allah da kuma maganganun ubangiji wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi saboda za ku samu shari'a sakamakon biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bal ba haka bane ay ibtirabun an al-irtiyab ay laysa al-qur'an mimma yurtabu fihi qur'ani ba littafi ne da ake tababa akan sa huwa al-qur'an alladhi jita bihi qur'anin nan da manzon Allah ya zo da shi ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne bayyanannu cikin kiraza as-sadr shine mufrad na sudur me yasa aka ce a cikin kirji saboda zuciya a kirji take ita kuma zuciya a nan ne hadda take zama yasa annabi lokacin da ya tambayi wani da zai yi aure bai da kokobo ya ce mi kake da shi na alkur'ani ya ce suratul bakara wallaci taliha ya ce ta karauha ala zahar kalbik ka haddace su a zuciyarka ya ce kwarai ya ce tuna aurar ma da ita saboda abin da kake dauke da shi na albarka ka haddace suratu albakara ka haddace sura al'ala imran don haka wannan alkur'ani ayoyi ne bayyananu cikin zukatan waɗanda Allah ya baiwa ilimi ai almu'minuna yahfazunahu mu'minai su suke haddace alkur'ani wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ba mai jayayya da ayoyinmu ji Allah sai azzalimai ai al-yahudu wajahaduha ba da zuhuriha lahum zulm wajuhuduha ba da zuhuriha lahum zulm jayayyar da suke da ayoyin Allah bayan su ta bayyana to ai zalunci ne thumma raja'a siyaqu li bidlani da'awa mushriki makka yanzu kuma ayar da malam zai karanta mana ko ayoyi siyakin su zai dawo ne don ya ɓata da'awar da mushirikan makka suke wali shubuhatihim duk da da'autul haƙƙi da kuma rikita-rikitar da suke kawowa don ta zama kishiya ga kira na gaskiya faƙala sai Allah maɗaukaki ya ce
وقالوا لولا
Allah madaukake ce wa qalu kafiran makka wa qalu da masu zai wa rabbi ko mushrikai ne su sun ce ai kufaru makkata laula unzila alaihi ayatun min rabbi mi yahan ayatun ko laula unzila alaihi ayatun min rabbi mi yahana a saukarwa annabi muhammadu ayoyi daga wajen ubangiji بالجمع آيات وفي قراءة آية أو ترواية بالإفراد كناقة صالح ونعين آية وكما تابوا تاع النبي صالح عليه السلام وعصى موسى كمن صدر النبي موسى أي آية تكو ومائدة عيسى da kabakin nan na annabi isa dan maryama alaihi wa alaihi assalam duk wayannan ayoyi ne inda suka sa ya roƙi Allah ya saukar musu ma'idatan minas sama annabi Musa ya roƙa an saukar amma bata zama hujja ba gare su sai ta zama hujja a kansu Allah ce kullum innamal ayatu inda Allah wato saukar da aya irin wannan da kuke nema yana wajen Allah yunazziluha kaifa yasha yana saukar da irin wannan ayoyi yadda ya so wa inna ma ana nadhirun mubin musani kawai ni mai gargadi ne ko mai bayyana gargadi ne ai mudhiru inzari bin nari ahla al-masiya ina bayyana gargadi na duk wanda yake saba wa Allah musamman ta hanyar tauhidi ko yake saba wa Allah ta hanyar mushrikanci da kafirci da bid'anci ko ta hanyar sabo da yayi yawa to akwai wuta nan ne makomarsa a lam yakfihim yanzu wannan bai ishe su ba ƙur'anin nan ya zama ka- ya zama hujja fi ma ɗalabu an na an zanna alaikar kitaba cewa mun saukar maka da littafin ƙur'ani yutla alaihim ana ta karanta musu shi ba huwa ayatun mustamirratu lan qiba'a laha shi alqur'ani aya ce wadda take mai dogewa ayar qur'ani ba ta yankewa shi yasa imamu nawawi a littafinsa mai suna riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin yace qur'ani mu'jiza ce mustamirra ala ta'aqubis sinin mu'jiza ce mai dogewa bisa ainihin duk shekaru da za su ƙur'ani na daidai da kowane lokaci bi khilafi ma zukira min al-ayat sabanin abubuwan nan da aka ambata nan haka ta salihu da sandan annabi Musa da kabaki na annabi Isa inna fi zalika lalle cikin wannan littafi la rahmatan rahmatan nan cikin alqur'ani wa dhikra kuma akwai wa'azi liqaumin yu'minun ga mutane da ke ba da gaskiya Allah ka sanya mu cikinsu ƙul kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya ce wa annabi ka faɗa musu Allah ya isa ya zan ainihin mai ba da saida tsakanina da ku bi sidiki cewa abin da na zo muku da shi gaskiya ne ya alamu ma fi samawati wal ard Allah ya san duk abin da ke cikin samai da ƙasa ومنه حالي وحالكم يا سن حالنا يا سن ناكم والذين آمنوا بالباطل وعند سكبا da gaskiya da ƙarya وهو ما يعبد من دون الله الباطل shine abin da ake bautatawa ba Allah ba tun daga kan annabi ko manzo ko mala'ika ko wali na gaskiya ko wali na ƙarya duk dunin lahi ne ba a bautansu wa kafaru billahi kuma suka kafirce wa Allah ula'ika humul khasirun wayannan su ne tababbu wanda suka yi asara fi safaqatihim cikin cinikin da suka kulla haythu ishtarawul kufra bil iman yadda suka sayo kafirci suka bada imanin su shine al-thaman kafircin kuma shine al-muthman abun kudi kudin da aka biya shine wannan imanin nasu to wannan ciniki na hasara ne Allah ka raba mu da shi na'am
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب mhm ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون mm.
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين a yaushe يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم mm.
ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ina Allah madaukaki yace wa yasta'jilunaka bil azab suna neman da ka zo musu da azaba cikin gaugawa wai in abin da annabi yake kira gaskiya ne to ya tafi wajen ubangijinsa ya gaya masa su ba za su bi saƙon ba kamar da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw ittina bi azabin alim suka ce ya Allah in dai annabi Muhammadu da aika aiko da alkur'ani gaskiya ne daga wajenka fa amdir alaina hijaratan minas sama kama na ruwan duwatsu na wuta daga sama a wucina bi azabin ali ko ka zo mana da azaba mai radadi to irin wannan sai Allah ce wa yasta'jilunaka bil azab suna gaggawa ka zo musu da azaba walaula ajalun musamma in ba dan wani lokaci na ajali da Allah ya riga ya ambaci sai lokacin yayi azaba ta zo ba laja'ahumul azabu wallahi da azaba ta zo musu fi duniya ajilan cikin duniya da gaggawa kamar yadda suke so wala ya'tiyannahum bagta azaba za ta zo musu babu shiri shine bagta ai faja'atan kenan wa hum la yashkurun alhali ba sani ba bi wakati itiyani ba sa sani lokacin da azaba za ta yi yanzu wannan azabar coronavirus mutane sun shirya mata bakta kawai ta samu da ana ganin iya china ne kawai suna ainihin gadara da ainihin teknolojiya suna da ilimi na science sun san yadda za su yi kiwarin ɗin kowane irin ciwo amma sai allah ya mai da abin azaba saboda mai suna taɓa musulunci suna taɓa musulmai shi ko musulunci ba a taɓa shi a zauna lafiya abu sai ya yaɗu ya koma wurin turawa ƙasar da ta fi kowa ƙarfi wadda ita ce 'yan sandar duniya amurka wadda idan ka taba mutum daya a amurka za su iya yakan kasa guda sai ga shi wajen mutum dubu hamsin sun mutu musu ba wanda za su yi fada da shi ba wanda za su yaka ba wanda za su sa wata kuku ashe azabar allah ne wani daga tana zuwa ne ba tare da an shirya ba yastajilunaka bil azabi fid dunya suna neman ka zo musu da azaba da gaggawa a nan duniya kama kala ta'ala tamfara da Allah madaukaki yace wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'da suna neman ka zo musu da azaba da gaggawa to ai Allah baya saba wa'adinsa bai saba alƙawari wa inna yawman inda rabbik yini daya a wajen ubangijinka ya Muhammad ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ɗaya ne irin lissafin shekaru na duniya suratul hajji aya ta arba'in da bakwai wa ƙala ta'ala sai maɗaukaki ce wa ya staji lunaka bi sayi ati ƙablar hasana suna ainihin gaggawa da ka zo musu da mummunan abu gabanin mai kyau wa ƙarƙalar min ƙablihimul mathulat ai misalai sun wuce gabaninsu wa'yanda azabar ta sauka a kansu wa'inna rabbaka lazu magfiratin linnasi ala mulmihim ka faɗa musu cewa ubangijinka mabucin gafara ne ga mutane tare da zalincin da suke Allah ka gafarta mana wa'inna rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijinka mai tsananin hukuma ne Allah ka raba mu da hukuma wa'inna jahannama la muhidatun bil kafirin lalle wutar jahannama ta kewaye kafirai ai limadha al-istijab me yasa suke neman azaba ta zo da gaggawa wa qad a'adda Allahu lahum jahannama alhali Allah ya tanada musu wutar jahannama allati satuhidu bihim la mahalata wadda ba makawa sai ta kewaye su gaba ɗayan su yawma yaghshahumul azabu min fawqihim kaga kewayar kenan ranar da azaba za ta kewaye su ta lullube su ta burbishinsu sama da su wuta ne wa min tahti arjulihim karkashin ƙasa wuta ne wa yaqulu suna cewa bil ya'i ay al muwakkalu bil azab mala'ikan da Allah ya wakilta da ya musu azaba sai ce wa qura bil nur wa naqulu ay naqulu fihi aw na'muru bil qawli dhuqu ma kuntum ta'malun ku ɗanɗani sakamakon irin aikin da kuka aikata ai jaza a hu falata hutu na na ba za ku iya kubce mana nan a lamba ta uku da ce kama fi kauli ta ala sun makila lillazi na zalam sannan aka ce waɗanda suke zalunci zuku azabar kult ku ɗanɗani azaba madawwamiya hal zauna illa ma kuntum taksibun ba za a saka muku da komi ba sai sakamakon abin da kuke tsoromurta aya yarwar wannan ta ce wa ya tambi'u na ka haƙun hu ƙul'i suna tambayan ka cewa ƙur'anin nan ko gaskiya ne ka ce e ɗin nan innahu lahaq rabbi wa rabbi sai aka ce yi rantsuwa ina rantsuwa da ubangiji na innahu lal haqq lalle alqur'ani gaskiya ne wama antum bi mu'jizin ko azaba da kuke shakka gaskiya ce ba za ku iya tsere mata ba suratu yunusa alaihi salam ayata 52 zuwa da uku wa qala ta'ala dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun ku ɗanɗani fitinar ku wannan wanda kuke neman ta zo muku da gaggawa Allah ka yafe ku na'am
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
Mm.
كل نفس ذائقة الموت Mhm.
ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار Mm.
لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها na'am نعم أجر العاملين na'am الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون na'am Allah madaukake yace ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina wa'anda kuka ba da gaskiya bana bayin Allah wanda suka yi imani in gunda kake zaune kana aikin imani ana takura ma ana matsa maka tokar hijira inna ardi wasi'a Allah ce kasa ta mai lociya ce fa iyaya fa'budu kaga iyaya zamirin mufassil ni kadai ku bautata mu an kawo iyaya dan a tabbatar maka bauta ba a yin ta ga kowa sai ga Allah fi ayi ardi tayassarat fiha al-ibadatu نعم a kowace ƙasa da bautar Allah take da sauƙi to kaje can ka zauna bi an tuhajiru ilaiha min ardin lam tatayassar fiha ku yi hijira daga ƙasar da bautar Allah babu sauƙi a gurin to ku bar garin kafirci yayi yawa ku bar gurin bid'a ta yi yawa ku bar waran ku yi hijira kana almuslimuna fi makka du'afa a farkon al'amari musulmai a makka sun zama masu rauni wa kanu fi dhiqin min izhari islam biha sun kasance suna cikin takura da kunci ba su isa su bautatawa Allah a fili ba an ka karanta tarihi zaka ga wanda ya fara yin kalmar shahada a cikin birnin makka ya bayyana ta wane ne abu zar al-ghifari amma ya sha duka ya sha suka ya sha tsara don haka a lokacin ba su isa bayyana musulunci ba fa umiru bil hijrati sai aka hore su da yin hijira fa hajaru sai suka yi hijira al hijratu al ula hijira ta farko ila al yaman yaman aka fara zuwa wa ila al habasha wasu kuma habasha kaga afirka kenan والهجرة إلى محل ربا الله من التكليف mutum ya hijira inda zai samu yaddar ubangiji yana daga cikin abin da yake ibada ne da aka dora wa mutum kullu nafsin za'ikatul maut kowane rai mai ɗanɗana mutuwa ce thumma ilaina turja'un sannan gare mu ake dawo da ku inji Allah bitayi wa kura biya ay la takhaful mauta bil hijrati madlubati minkum kar ku ji tsoron mutuwa dangane da hijirar da aka nema ku yi fi daril gurbati a kasar da za ku je bakota fa inna kullu nafsin za'iqatul maut haythu ma kanat domin kowace rai sai ta dandane mutuwa a diyar da take fal'ula an ya kuna zalika fi sabi fal'aula abin da ya fi wannan hijirar a yi ta don Allah fayu jazikum alaihi Allah zai muku sakamako a kai fala ta kafu min buɗin waɗani kar ku ji tsoron kun yi nesa da ƙasar wallazi na amanu wa amilu salihati wayanda suka yi imani bayan imanin suka aikata ayyuka na gargare lanubawwi annahu wallahi za mu zaunar da su ay lanunazzilannahum wa fi qiratin bil muthallafa ba'da nun min al-thawa'i ay al-iqamatu wa ta'diyati ila ghurafan bi hadhihi fi Allah ya ce za mu zaunar da su min al-jannati ghurafan za mu zaunar da su cikin wasu bainaye a cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin wannan dani nasu akwai ƙorama ta madara akwai ƙorama ta giya akwai ta ruwa akwai ta zuma khalidi na fiha suna kuma makaddara zama a cikin aljanna ɗin sai Allah ya amfani da suna daga cikin sunaye na yabo shi ne ni'ima ni'ima suna ne min afalin madhi ni'ima ajarul amilin ma dalla da ainihin ladan masu aiki hazal ajar irin wannan lada wanda zai kai mai shi da shiga aljanna na'am alladhina sabaru ko alladhina sabaru wa'anda suka yi hakuri wato su ai ala azal mushrikina mushirkai suna tsangwama su suna cutar da su suka yi haƙuri wal hijirati li izhari din suka yi haƙuri suka yi hijira don su bayyana addinin musulunci wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro ga ubangijinsu fa yarzuquhum min haythu la yatasabun kenan Allah zai arzuta su ta yadda ba sa zato ثم ذكر تعالى ثواب الهجرة فقال سي الله أمتي لا دي هجرة يتي
وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد قل الحمد لله مهم.
بل أكثرهم لا يعقلون
na'am jazakumullahu khaira Allah madaukaki yace wa ka'ayyin min dabbati ai kam wannan kam din adadiyya ce da yawa dabba mai dindike a ban kasa ko mutum dabba ne idan aka ce dabba wanda yake takawa da kafarsa a ban kasa to da yawa abu wanda yake dindike a ban ƙasa la tahmilu rizqaha ba za ta iya daukan abincinta ba ko arzikinta li da'afiha saboda rauninta Allahu yarzuquha wa iyyakum duk karantar dabba ai yana da bukatar abinci ko kwaro ne ko jankiya shi ne to Allah shi yake arzuta shi tare da ku ayyuhal muslimuna ya ku musulmi ai la takafu fil hijrati adamar rizqi kar ku ji tsoron ba za ku samu arziki ba in kun yi hijira fa huwa amrun fi yadillahi rabbikum arziki al'amari ne yana hannun Allah ubangijinku allazi amarakum bil hijra wanda dai ya umarce ku da yin hijira wa yadmanu rizqa lakum ya kuma lamunce muku arziki din kama yadmanuhu li dawabbin dha'ifa kamar yadda ya lamunce shi ga dabbobi masu rauni wa hiya la tahmiluhu ma'aha ba za ta iya daukan arzikinta tare da ita ba wa ma zalika tajiduhu minhu ta'ala amma duk da haka tana samun arzikinta daga Allah wa ta'ishi kuma ta rayu fa antum min babi aula kenan ku kuka bi dacewa da haka wa huwa samiu Allah mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku al alimu masani bi dama'irikum ya san zukatanku wala in sa'altahum ya muhammad ai at-tarikil hijra in ka tambayi waɗanda suka ƙi yin hijira man khalaqa samawati wal arda kace da su waye ne ya halicci samai da ƙasa waye halicci sama waye halicci ƙasa wa sakhkhara shamsa wal qamar wane ne ya hore rana ya hore wata la yaqulunna Allah wallahi za su ce Allah ne ai khalaqahunna wa sakhkharahuma shi ya halitta su kuma ya hore su fa anna yufakun ta yaya ake sarrafar da su ai kaifa yusrafuna an amrihi bil hijrati ya ake juyar da su gabarin umarninsa da yanayin hijira wa qad arafu man yusakhiru lahum ma la yamlikuna alhali sun san wanda ya hore musu abin da basu mallaka ba wala yaqdiruna an yasilu ilayhi bi aidihi ba su da ikon saduwa gare shi wato wai abin da Allah ya hore musu ba su da iko a kansa su ɗauko shi da hannunsu sai bayan horewar Ubangiji. Allahu ya fi rizqa liman ya sha'u min ibadi. Allah shi yake yalwata dukiya, shi yake yalwata arziki ga wanda ya so daga cikin bayansa. Wadda duk Allah ya ba shi dukiya mai yawa, ba wai ya fi son sa bane. Kai da Allah ya kuntata maka ya baka kaɗan, ba yaushe ka ba. a'a imtihanan jarraba mai kudin Allah zai shin zai yi girman kai ne yayi hasada ko zai bi Allah yayi kaskan da kai ya taimakawa addini ya taimaki masu addini sawa'un hajara aw lam yuhajir daidai ne yayi hijira ko bai ba musliman kana aw kafira shi mai kudin nan musulmi ne ko kafiri Allah shi yake bada arziki ga duk wanda ya so ya yalwata masa wa ya ƙadiru kuma shi yake kuntatawa lahu ai ba da albasli sai ya baka kuɗi kuma sai ya face ai liman ya sha'u ga wanda so ibtila'an da ya zama sa wani ibtila'i kazalika inna allaha bi kulli shay'in alim lalle allah masani ne ga kowane abu wa minhu mahillu ai waqatu daga cikin abin da allah yake da sani akwai lokacin da arziki zai sauka albastu wata bai lokacin da shimfin arziki za ta zo ko kwace shi wa zalika la ya ta'allaku bil hijrati aw adamiha wannan ko bai da alaka da hijira ko rashin ita wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'a kuma wallahi inda zaka tambaye su wane ne ya saukar da ruwa daga sama wa ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha ya rayar da ƙasa da wannan ruwan da ya saukar bayan ƙasar ta mutu da ya kulunna Allah wallahi za su ce Allah nazzalahu shi ya saukar da ruwa wa ahyahu shi ya rayar da ƙasar fa kaifa yataraddaduna fi ittiba'i amrihi bil hijra to ya suke tararradi wajen bin umarnin Allah da yi na yin hijira min haufin riski don tsoron kuɗi da za su samu ƙul alhamdulillah Allah ya ce wa annabi ka gaya musu godiya dai ta tabbata ga Allah ala thubutil hujjati alaihim bisa tabbatar da hujja a kansu bal aktharuhum la yaqiluna ba haka ba dai mafiya yawansu ba sa ganewa ay tanaqubuhum fi zalika suna tukaware cikin irin wannan lamari nasu kenan arziki da rashin arziki duka daga Allah Mm.
abin da yake kan bawa ya sallama wa ubangijinsa ya jira ya ga wani irin hukunci zai masa za ka iya samun arziki ya dawwama za ka iya samu ya ƙare arzikin da za ka samu bai ƙare ba shi ne ilimi Na'am.
shi yasa sannan aliyu na abi dalibin ya ce radina bi ismatil jabbaru fina mun yadda da rabon mai tilastawa wake tilastawa allah to mun yadda da rabon allah da ya yi a cikin ya ce a tana bi ilmi walil juhala imana allah ya zakke mana da ilimi ya ba mu sani jahilai kuma sai ɗauki kiyaye ba su لأن المال يفنى عن قريب domin dukiya da wuri za ta ƙare ko ka mutu ka mata ko ta ƙare ta barka talaka wal ilmu hayyun la yazal shi ko ilimi rayayyen arziki ne baya gushewa in Allah ya ba ilimi ilimin shi zai yi gadin ka in dukiya ya baka kai ne mai gadin ta kaga akwai bambanci kenan da ka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu arziki na halali in ya dora mana abu kaɗan ya ba mu iko da jimiri mu daure mu yadda da cewa haka Allah ya hukunta mana musiba da ake ciki a wannan duniya a wannan hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya jaye mana ita irin hali na takura da ya shafi musulmi a wannan wata mai albarka wato wata ramadan watan ibada watan da jin rauninka kakan ƙara himma karatun alkur'ani tsayuwar dare tahajjudi tarawi sadaka da sauransu bana abu ya gagara ya Allah mun tuba Allah ka jaye mana wannan bala'i Allah ka kawar mana da sababinsa shugabanninmu Allah madaukaki ka shiryar da su mabiya Allah ba su ikon jimiri idan sun ga abin da ba daidai ba su yi ainihin nasiha اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين